أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فارقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدى أرضكين ganin wannan lokaci mai albarka da Allah cikin yardarsa da hikimarsa da rahamarsa da tausayinsa ya kaddara tattaruwanmu a cikin wannan masallaci mai albarka saboda gabatar da tafsiri na ayoyin alkur'ani maganar Allah domin a karantawa bayan Allah don su yi abin da zai amfane su kuma su yi abin da ba shi da amfani su kaurace masa bayan tsawon lokaci kamar kusan kwana 60 gashi Allah ya kaddara kuma za mu ci gaba fatan mu Allah ya albarka idan ba mu manta bai muna 29 ko 30 ga watan shawwal kusan ƙarshen dai watan ne miki hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 kuma wannan shi ne wata na goma kuma an zo kusan ƙarshen shi a lissafin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam yau muna goma ga watan shida shekara 2021 da haka kai tsaye sha Allah za mu tashi a cikin suratun sajada a kan aya ta goma sha ɗaya wato wannan sura tana daga cikin surori makiya wanda suke tabbatar mana aƙidar yarda da samuwar ubangiji da kuma aƙidar yarda da saƙon allah wanda ya aiko annabawa da shi da kuma da mun wuce wannan mun yi karatu da da haka nan tana karantar da mu aƙidar yarda da manzancin annabawa musamman annabi muhammadu da kuma yarda da tashin kiyama da abin da zai biyo bayan an tashi na hisabi da na shiga aljanna ko wuta allah kare mu da shiga wuta da haka nan ayoyin suna maganganu ne akan jayayya da kafirai suke yi wa annabi akan su ba su yarda da cewa Allah ya aiko shi ba ba kuma su yarda da cewa wannan saƙo na alƙur'ani saƙo ne na Allah wani lokacin suna cewa shi ne ya ƙirƙiri kayan shi ya jingina shi da Allah don a yarda kenan kamar ya yi wa Allah ƙarya amma ana ba su amsa ta ilimi da ta hankali cewa ba wanda zai kalli alƙur'ani ya ce wai ɗan adam ne ya ƙirƙira shi amma in suna ganin haka nan ne don a rusa tunanin za ka ce to kuma ku kirkiro kamar shi da dai makamantan irin wannan to cikin bayanan da Allah yake sai aka zo kan wata aya da Allah ke tabbatar mana gaba ɗayan mu mutane da aljanu da ma sauran halittu wannan rayuwa tamu tana da iyaka da Allah ne ya san iyaka kai da kake da ran ba ka da wata masaniya sauran kwana nawa shekara nawa wata nawa amma shi Allah ya sani kuma Allah ya wakilta wani mala'ika da zai karɓo ran kowa kuma ba wanda za a sha'awarta sanda za a karɓi ran shi kuma ba wanda ya isa ya kiya ba kuma wasu taron mutane da za su taru su yi zanga-zanga su nuna ɓacin ran su ce ba su yarda ba ba su babu su a duniya ba ma wata halittar da ce ma Allah haka din ba zai yi ba sai Allah ke cewa kul yatawaffakum malakul maut kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un
qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yace kul ka gaya musu yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum lalle wanda zai karbi rayuwarku wani mala'ika ne mala'ikan mutuwa wannan wanda Allah ya wakilta ya karbo ran shi ne kuma zai karbo ran ku ko kun yi imani ko ku yi ba imani ko kun yarda ko ku yarda ba ko kun shirya ko ku shirya ba ko da mulki ko da zama talaka ko da kuɗi ko da talauci da tsiya ko da ilimi ko babu ko da kyakkyawan aiki ko babu akwai malakul mautin da zai je ya karɓo ran wannan kuma Allah yana gaya mana ne don ya tunatar da mu ba don a ja hankalinmu cewa mai imani akwai malakul mautu ko baka yi ba imani ba matsala ba ne radda ya zo kwagon don haka nan ba magana yi wai ka yarda akwai shi ko ba akwai shi ba gaskanta akwai shi ya bi gidansu kowa ya karba ko akwai gidan da ba ta mutuwa ba ko ta fami da yan ba ta mutuwa cikinta ba to akwai ta famin da ta gagara akwai wani dan adam a da da ya gagara akwai wani talaka da ya gagara akwai mai mulkin da ya gagara akwai mai ilimin da iliminsa ya hana shi mutuwa akwai mai kudin da kudinsa ya hana shi mutuwa to kowa zai mutu da haka ko mai shiri mutuwar ta same mu a cikin shiri ko kuma mu yin shiri ta same mu ba shirin Allah ta'ala ya sa mu dace wato anan ma yake cewa a zahirin ayan nan Allah ya nuna anna malakul maut lalle mala'ikan mutuwa shakhasun mu'ayyin wani wato mala'ika ne bayyananne wanda aka sanar da mu shi cewa cikin mala'iku shi ne mai karɓar rai kamar wani mala'ika ne ƙwaya ɗaya wanda shi ne Allah ya ayyana shi ya sanya shi zai karɓi rai domin ya ce kul ya tawaffakum malakul mauti kaga al-maliku malaku mala'ika kwaya daya kuma sai ka kira shi malakul mauti mala'ikan mutuwa wanda aka sanya shi shine minister na karɓar rayuka a gwamnatin ubangiji shine jagora kuma ba a canza shi mukami ne na dindindin in kaga ya daina aikin shi sai duniya babu halitta duk rai in ya kare kuma ba wai rai in ya kare ba shi ma kanshi sai ya kare to wannan aya kuma tana da hadisin da ya tabbatar da ita ko ya kara mata kaibi hadisin barra'u bin adib dogon hadisin nan wanda yake magana akan mutuwa sai ke cewa bayan yayi magana idan mutum lokacin shi ya zo karshe sai ke cewa hatta ya shi'u ilaihi malakul mauti manzan Allah da ke bayyana magana yace lokacin da kwana mutum ya kare ko na kirki ko na banza zai zauna a cikin rishi lafiya ya ga baya ganin komi sai mala'iku nesa da shi har sai mala'ikan mutuwa ya zo inda ra'asihi wurin kanshi fajalasa sai ya zauna kaga anan sai aka ce malakul mauti mala'ikan mutuwa ne zai zo wurin kan wannan mutuma a nan ma an nuna wane ne mala'ikan mutuwa ne kwaya ɗaya mala'ika ne kwaya ɗaya haka hadisi ya tabbata daga wannan jafar bin muhammad yake cewa sami'tu abina ji babana ya kuli yana cewa nazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila malakul mauti inda ra'asin rajulun minal ansari na ga manzan Allah yana kallon mala'ikan mutuwa sanda mala'ikan mutuwan ya zo yake zaune a wurin kan wani mutum daga cikin mutanen madina ka ga mala'ikan mutuwan nan dai kwaya ɗaya ne ko? sai ke cewa faƙalar da hun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah ya ce ma mala'ikan mutuwa ɗin nan ya malakul mauti ya kai mala'ikan mutuwa irfi ka tausaya ka rangwanta wajen karɓar rai ka yi da sauƙi ka mai afuwa ba wai a daina ɗaukar ran ba a ɗauki ran cikin sauƙi an gane ko sai ke cewa fa innahu mu'minu saboda shi wannan da kake ɗaukar ran shi mumini ne manzala da ke shaida wani mutum gashi zai mutu yana ce ai mai imani ne a sauƙaƙa a rangwanta mushi sai mala'ikan mutuwa faƙala malakul mauki sai mala'ikan mutuwa ke cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ibn afsan kwantar da hankalinka hankalinka ya kwanta ka nutsu ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa inni bi kulli mu'minin rafiqun lalle hakika ni game da kowane mumini idan zan karɓi ran shi ina tausaya mushi na maka albishir ba wai wannan ba ma da ka nemi alhurma a tausaya mushi gaba ɗaya alhurma ta shahi kowane mai imanin duniya ina tausaya mushi yayin da zan ɗauki ran shi an gane ko ina tausaya ma kowane mumini sanda zan ɗauki ran shi ya ce wa'alam ka sani annama fil ardi baitun a duk duniya babu a duniya kaf wani gida ginanne ko gidan haki ko gidan fata ko tamfal ko wani wuri da mutum ya raba ko da shi kaɗai ne yake kwanciya ƙarƙashin wata bushiya babu wannan wurin a duniya kakaf inda ɗan adam yake filbarri wara filbahari shin a cikin ruwa ne ko kuma a doron ƙasa ne in dai akwai rai ba wai sai na mutum ba in dai a wannan wurin akwai rai a gida ne gidan na mutum gidan tsuntsu gidan kwari gidan dabba da take rami ta shiga ko ta tirke ne yake cewa ni ɗin nan wallahi sai na je fi kulli yaumin a kowane wuni hamsa marratin sau biyar a wannan gidan hatta inni a arafu yake cewa wallahi ni dinnan da kake gani ni ne mafi sanin mutanen kowane gida kowane wuri ba mutum ba kowa na san 'yan gidan na hi masu gidan sanin su kansu gaskiya yake cewa bisa girihim wa kabirihim da babbansu da karaminsu na hi su ma minhum min bi anfusihim na hi su sanin kansu yace wallahi wallahi ya muhammad ina rantse maka da Allah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anni aradtu an aqbida ruhil ba'udati idan da zan yi nihin karbar ran sauro ba ni da ikon in zo in yi niyyar karɓar ran tsaburo ya ce ma kudirata ala zalika ba ni da ikon haka hatta ya kuna lahu huwa amirun bi qabdiha sai in Allah ya ce mini karɓo wannan duk rana tun da aiki na ne sai in zo in taba wannan ce wannan ha sai a ce a wuce wanda ana rama yau ya wuni to he gaba kuma daga an jima sai da ce wannan ha a ce ai shine na dadin nan an ce ma ka wuce ya wuni in an jima he dawo ya ce wannan ha he ya zo so biya haka ne kuma ga wani kullum sai ya duba kowa so biyar ya tambaya kakane wannan sai Allah ce mishi a'a wanda kwanan shekari zai ce wannan ka je ka zo lokaci kaza da minti kaza da takwan kaza za ka wuce da shi a daidai wuri kaza bisa ajali kaza dole ne wannan abin in ya gitta sai an haɗu da kai randebu ne wanda ba ka sabawa shi ya za a zamanin annabi suleiman mala'ika mutuwa ka mishi ziyara a hada sai yake kallon wani bahwadi bahwadan sai gaga wannan bako banda shi baya kallon kowa sanda aka raka bako ya tafi sai wannan bahwadi yake cewa mala'ika wannan annabi suleiman wai wannan bakon naka wane ne yace mala'ika ne ce ba mala'ikan ba cikin mala'ikun wane ne yace mala'ikan mutuwa ne yace to kaga mala'ikan mutuwa nan wallahi ba kwanan naka ni ba gidan zo shi ba yace tun da yazo ya kura min ido kallo na yake in na juye kai ma in na wayo kallo na ke ni na tandira yanzu abin da nake so ina neman alhurma a wurinka ka sa iska ta dauke ni ta tafi da ni can kasar India shi kuma kaga annabi Sulaimani yana Palestina ne ba tsakanin kasar India akwai nisa ko babu ya hi kilomita dubu goma yace a kai ni can in yi hijira ta can shikenan aka kai shi can yana zuwa sai game da wannan mala'ika mutuwa can ya karɓi shi to bayan ya dawo wani lokaci yana zo ziyara shura annabi Suleiman sai ana hira annabi Suleiman yake cewa kai ran da ka zo ka tada hankalin wani daga cikin hwadawa na yace wanne wa yace wani da ka tsare da kallo nan yace ban gane shi yace wani wanda ka tsare da kallo nan da ka tafi ya tambaya muka ce kai ne yace to a dauke shi a kai shi kasar India yace okay ai ran nan bai kwana ba abin da ya sa kaga ina kallon shi Allah ya sanar da ni cewa a lokaci kaza da minti kaza da kai kaza zan karɓi ran wannan amma a indiya to a indiya na ga wannan mutum gashi a siriya ko gashi a palestine muka ga da yaushe ne zai tashi wani abin hawa ne zai kai shi indiya awoyin da suka rage 'yan kaɗan kuma gashi allah in yi magana gaskiya ce yaya za a yi ya ce to shi ne nake yawan kallon shi in ga yaya ne wannan alkawarin yamma zai cika to kaga san da ka ya tunzira ka dora shi a iska ashe iskan ne zai sauri ya kai shi ina can ina jira he gashi ya zo dama Allah yake cewa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul ka ga musu innal mauta alladhi tafirruna minhu lalle malaikan mutuwa da kuke kakkauce mishi ba ku san ku mutu fa innahu shi mulaqikum haduwa da duk inda kuka ruwa shi gamuwa ce kuke ba wai bin ka bane ki a baya targo ka ne yake za ku abu in kai gabas shi yamma yake yi in ka koma ka juya kai yamma shi gabas yake yawa in kana sama kasa yake in kana kasa sama yake yi duk inda tsiyarka haduwa da zaku kawai gara ka shirya ma haduwar sai an haɗu an gane ko sannan kuma zuwa ga ubangijinku ne za a maida don haka yake cewa yadda ka san ubangiji ya kaddara sallah a wuni guda biyar haka ni kuma ya aka kaddara mini duba kowane ɗan adam sau biyar wannan kallo da zan yi wa ɗan adam sau biyar idan ya zamanto musulmi ne mai yin sallah a cikin jam'i kenan ko da yaushe zan duba shi daidai sallan nan ne haka nan idan an yi katari nan zai mutu to daidai lokacin sallar nan ni kuma na zo duba shi sai shaidanu su gudu he in lakana mishi kalmar shahada sai zaman to ya mutu da imani dan ina nan shaidan ba zai tsaya wani shaidanin aljani ba zai zai tsaya wani na sanda na kawan nan ziyarai to su watsewa za su kaga da haka ake san salloli cikin jama'a an gane ko da haka ke cewa kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum lalle wanda zai karbi rayuwarku mala'ikan mutuwan nan ne da Allah ya wakilta ya karbi rayuwarku to a wannan aya mun ji mala'ika ne a wani wurin kuma sai ke cewa mala'iku ne tawaffatu rusuluna manzannin za su karbe shi kaga anan manzannin nan da yawa ne ba mutu ba mala'ika ne bane ko a wani wurin kuma sai ke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke karɓar rai sanda ta zo mutuwa to ya ga haɗa ayoyin nan guda uku an ce Allah ke karɓa an ce mala'iku dewa ke karɓa kuma aure an ce mala'ika ɗaya ke karɓa lalle hakika da aka ce Allah ke karɓa shi Allah shi ya ba da izinin a karɓa shi yasa aka jingina aikin gare shi dan shine shugaba shine mai kowa da komi shi yace ayi aikin dan haka sai aka ce to aikin nashi wannan mala'ikan mutuwa shi kuma shi aka sa ya yi aikin shi ne shugaba da aka yi zamanto aikin shi ne su kuma wancan mala'iku da aka ambata su kuma mataimakan wannan mala'ikan ne da aka su kuma sai aka ambace su da aka ayoyin gaba ɗayansu ma'anar su ɓaya ɗaya sai yake ce sun ma ila rabbikum turja'un sannan bayan mutuwa ɗin ila rabbikum zuwa ga ubangijin kuma haliccinku turja'una za a maida ku ka gane ba za ku koma ba ne a'a turja'una me da ku ne za kaman yadda ba kai ka kanka ba to ba zai kai da ka mai da kanka ba ka fahimci yadda abin yake za ka koma daban za a kai ka daban shi kama ka ne za a yi a kai ka shi yasa Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ce ku kiyaye kanku daga azaba daga musibar wani wuni da zai zo turja'una fihi ila la a cikin wunin ne za a mayar da ku zuwa ga ko dai wunin mutuwarka ko dai kuma a'a wunin da za a yi kiyama ka tsaya a gaban Allah ne dukka sun shiga ciki mayar da kai ne za a yi ba kai za ka koma ba shi yasa ba a tambaye ka ka shirya ba a tambaye ƴaƴanka ba a tambaye ka gama aiki ba a in ka tafi wani wuri ba sai ka dawo ba ban bukata sai ka dawo idan akwai wata magana da kake so kai ba a bari sai ka yi la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba a ba su ma dama su yi wasiya sai in an ga dama wala ila ahlihim yarji'un idan mutuwar ta zo su kuma sun rige sun fita gona suka je biro suka je kanti suka je bulaguro suka yi sun tsaye watauci don nemo kaza a ba sai sun dawo ba kana cewa na tafi kano kai kuma ashe lahira za ka taya kai kayi ne taya kano shi kuma allah ya ce a wuce da kai zuwa lahira to ba za a je kanan ba lahira za an gane ko sannan kuma in aka je barzako ne za a je kagira duk duniya in ta gama hidimomin ta tarra ka ayi gaba kamar daga nan ne da magaran za a tahiya niyame sai a ce to gabaki dai sai ku huta in ka je daidai yammacin garin rana wajen sabo kohon nan sai a ce tsaya nan kwamba he ta zo zuwa yayi kwambai a ce na difa na da magaran na jamme na dihe sun zo yaushe za zo a ce ba sani ba sai sun shirya ana nan ana nan sai a kawo ne a ce shi ma jira ana nan wani ma zo jira kuna nan kuna jira inda za ka tambaya da kabaro duniya kaka ya ce wallahi duk garin da yake da mutum ɗari yanzu sun koma jan mutum dubu goma kuma ya sa babban gine-gine suke da motoci ba su ma shirya zawa ba kuma kai jiran su kake su bi san kana jiran su kuma dole sai ka jira inda guduri ka jira ba guduri ka jira a nan ne ake haɗuwa da azabar kabari ko ni'imar kabari da aka kowa ya tsara maka shi da za a tahiyar nan ba karamar tahiya bace ke zaki ce sun ma ila rabbikum turja'un sai Allah yake cewa mi walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
الله ينا بام لاباري game da halin mushirikai a wunin kiyama da maganganun da za su rinka faɗa yayin da suka ga aza yayin da zai ga an taso su da kaburburan su sun tsaya gaba ga ubangiji mai girma da buwaya tsayuwan nan ba tsayuwa ba ce ta mutunci sun tsaya a wulaƙantattu a kaskantattu matsiyata mabukata a wannan tsayuwa ba kuma koma baya shi ne Allah ke cewa walau tara ibil mujrimuna da za a nuna maka ina ma da za a gwada maka fim babba babban fim din da ka taba gani irin shi ba wanne ne ibil mujrimuna nakisur usihim yayin da ka fantararrun bayi bayin da suka nuna su ba ruwansu da aka ba musu doka su wai a matsayinsu na bayi su ma za su yi dokai su za su cewa kaza haramun ne kuma da tsare dole su za su rusa ta Allah su gina tasu su za su yi su ba za su yi ba ba za su bari a yi ba inda za ka gansu na ki su ru'usihim inda rabbihim ayyaha wannan haƙiri wannan haƙirina zalilina nakisina ru'usihim nakisi ru'usihim kaskantattu wulaƙantattu sun ma soke kansu ba sa iya daga ido su kalli duniya su kalli jama'a ma ba sa iya daga ido kowa ya san da kai shi minal haya'i saboda tsabar jin kunya da suke ga kazir ga dangi ga 'yan uwa ga wanda ya sanka ga wanda bai sanka ba ga wanda kuka tabuwa taba gamuwa ga wanda baku tabu gamuwa ba ga 'yan Niger ga 'yan Nigeria ga 'yan Afirka ga 'yan Turai ga 'yan Asiya ga 'yan tarayya Soviet ga 'yan China ga na zamanin Annabi Adam na zamanin Annabi Nuhu na zamanin kaza na zamanin kaza ga zamanin da zai zo har ƙarshe nan gaba inda ka nan zuwa turwa mil za a kai kan kyama tashi a kata mil san kimil in ma nawa za a je mutanen da suke suna wurin a wuri guda kuma a kaka a kaskanci akwai karamar kunya akwai kunya ta kai wannan za a zo da su kaskantattu wulakantattu suna ma jin kunya kunyar da baka taba jin irin ta ba a tarihin ka da duniya ba a taba kai ko a tunani baka tunani irin wannan kunya gaban kowa maza da mata ‘ya'ya da sirikai kuma ga ka'ulakanci ba mutunci fuska da ƙirƙirin ba ka da kyan gani ido jawur ba ka da kyan gani kuma daga an ga wannan siffa an san ɗan wuta ne kai amma siffa ta ‘yan wuta gozozo ba ka da kyau ko ba ka iya da kanka a lokacin nan sun sun kuye kawunansu ya ƙunu suna cewa rabbana ya ubangijinmu yanzu da sun sayar da ubangijinsu ne allah in an ce rabbi kana nihin ya mahalicci na ya mamallaki na ya mai bani umarni in bi shine kalmar rabbi take dauka abin nan guda uku gaba daya anan he suka tabbatar ma Allah da shine rabbu din su mahaliccin su mamallakin su me sa su su yi me hana su su hannu amma fa a can lahira ba duniya ba suka ce rabbana ya ubangijinmu sawana absarna wa sami'ina nahnu la'ana suka ce yanzu mu a nan gidan kiyama a nan yilin kiyama na suma'u mun ji kaulika maganganun da ka faɗa a duniya kace a yi imani a yi ibada a yi adalci a yi gaskiya kar a yi zalunci wallahi wannan magana yau mun ji ta ji tabbatacce wani ibu amurka kuma mun yi ma umarnin ka biyayya ɗari bisa ɗari mun miƙa kai ya allah a yau ka san alahira babu da wuta a babu kafiri a lahira ba dan wuta ba kai dake ni babu kafiri a lahira ba ma wai a lahira ba sanda alamun mutuwa suka zo ma kowane mutum he ya musulunta sai dai karɓar ta ce ba a yi yayin da baka musulunta ba sai sanda ka ga mutuwar taro an gane ko amma sanda wannan abin ya zo to babu damu babu babu kafiri kowa mai imani ne amma mai imanin da yake a gidan duniya ya imani kan ya ga wannan abin a cikin gaibi bai gani ba ya imani sai Allah ya karbe shi a mai imani wanda kuma sai da ya ga zahiri ya ga haza tsoron nan ba karɓar imani shi wannan yana daidai da yadda suke cewa asimi ibihim wa abisirhum yawma yatuna na babu wanda ya kai su jin gaskiya da gane ta babu wanda ya kai su ganin gaskiya da fahimtar ta dukkan yin fahimta ka da lura ka da karatu ran nan kafirai sun hika fir'auna ya hika gane abin da ake nufi ran kuma inda zaka gane haka da fir'auna ya zo wannan wurin sanda ya ga alamun mala'ikun mutuwa sun harda wa gane wanda ya dubbanu isra'ila ko wanda irin ta cikakken bayani ya na ya gane amma Allah ce a ka riga ka yi retar ba yanzu ba ake karba irin saboda in kama Allah abin da ka ga dama shi ma zai ma abin da ya ga dama idan kana so Allah ya karɓe ka karɓi dokar Allah lokacin da lahiyar kalau da ƙarfi da yarinta kana cikin mutuncinka idan ƙarfin ya ƙare yarintar ta ƙare daraja ta ƙare ikon ka ya ƙare he Allah ya ce to wannan aitin yana da ƙarfinsa da lafiyar shi namu ne to yanzu ma bari mu ba ta taimakon mu amma ka nuna ma Allah kangara da buwaya da kai ma wane ne ku ne masu isa masu faɗa a ji sai ranar da ta ɓaci ka ce a gyara sai Allah ce a bana neman gyara da kai ina fata an gane da aka yi mai kokari mu gyara da Allah kafin wannan wakadhalika suke cewa wanda suke ce wannan malaka cewa yaquduna ala anfusihim haka suke kuma komawa zuwa ga karan kawunan su bil malamati suna zargin kawunan su idh dakhalun nara isan da aka sa su a wuta kaga anan sun ce mun ji mun gani a hilin kiyama mun yarda to haka kuma za su zargi kansu idan aka saka su wuta mi za su cewa laukunna na su ma'u'au na aƙilu ƙwaƙalu laukunna na su ma'u'au na aƙilu makunna fi ashabi sa'i yace laukunna na su ma'u lalle da mu mun yi saurare na gaskiya a duniya ai ga ba kurame bane suna ji ko me suke nihi laukunna na su ma'u gashi kuma a duniya suna ji da suna saurare su yi biyayya su hankalta su lura da abin da aka musu bayani shi ne shi mai amfani ka ji ka gane auna aƙilu ko muna fahimta in an yi magana in an yi bayani da muna tsayawa mu ajiye hankalinmu mu ji wannan magana mu kalli abin da ake nuna mana mu fahimce shi ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu zamanto 'yan wuta ba menene ya za suka zama 'yan wuta ba su zamanto suna saurare da kyau ba ba su zamanto suna kallon gaskiya da kyau ba ba sa kallonta sai kallon raini ba sa saurarenta sai saurare irin na wulakanci yaya Allah zai turo zaɓaɓɓen shi ya turo littafin shi saƙon shi zuwa ga bayi kai kuma kana cikin bayin a karanta saƙon Allah ka ce maganar Allah batta da kima a wurinka amma kai in kana bayani kana so a saurari maganarka kai ima kanka tunani mana yanzu shugaban kasar Nijar din nan ya turo wasiƙa zuwa ga birnin Damagara tun da yana cikin jamhuriyar Nijar a ce jama'a ku zauna a tara ku a wani hili a ce jawabin shugaban ƙasa ne za a karanta muku sai a lokacin da sai ka ɗauki ganga kana kiɗi kana kalambu kana harkar gabanka tsakaninka da Allah raini ne ga wanda ya zo karatun ko ba raini ba ne raini ne ga wanda ya turo wasiƙa ko ba raini ba ne a lokacin nan jami'an tsaron jamforiyar nijar suka ga kai ka ki saurare ka fita da burwi ka hana a saurara me ya kamata su maka idan aka barka duk mutanen da suke wurin me za su ɗauki gwamnatin wannan gwamnati tana da hankali kuwa ya za ku bar mutum yi na banza mu muna so mu je magana nan ya hana mu su da jama'a yan wanka za su ba da dama a yi a kama ka a taka ma burki to sai aka ce Allah ya turo duk wanda ya kowa daraja a halittun Allah kai ba ga wannan daraja ba ka diba girma irin na Allah ya turo sako wurinka sakon ba zagin ka bane za a yi ba kudin ka ba za a karba ba mutuncin ka ba za a zubda ba wulakanta ka ba za a yi kiran ka ne za a yi daga ni'imar da aka maka ta rayuwa da hankali da ni'ima da iska da kake sha zuwa ga wata babban ni'ima da wamamma wai sai kace a kai wannan din da aka ma ba kai ba kama kanka to yanzu ba za ka saurari wanda mai wasiƙa ba ba za ka saurari wanda aka aikon ba in an yi magana ma in ba an ka ji bisa accidentally ka ji tsibantar sai ka ce ƙarya ce ba magana Allah ba ce kai kama kama ne rishin aikin yi ne sannan uban aiki ko ai kuɗi ne ba su da da kuɗi sannu mai kuɗi kana ta wannan shi ya sanya ubangiji da ya tashi gaya mana halin kafirai me ya gaya mana ta yake gaya mana yake suna cewa wannan la tasma'u li hadha alquran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun ta yi ai abinda Allah ya san da mu ga abinda kafirai suke cewa la tasma'u li hadha alquran kar ku saurari qur'anin nan to wannan kafirin da suka ce kar a saurari alkur'ani wani gaufihi ku yi ta lagau ku yi ta hayaniya a cikin karatun da ake hayaniyar ta rihe karatun a gagara yin karatun bare a fahimta la'allakum taglibun in kuka ka lalle za ku yi galaba to yau su ne suka dawo suna lallashi suna fadanci suna cewa rabbana ya ubangijinmu a wannan absarna wa sami'ina mun ga gaskiya mun shi ta mun yasa kuma mun saurari abin da kake faɗa yau mun yarda yau sun yi shuru sun yi tsit don Allah ko ba don Allah ba don Allah suka yi shuru rishin kunyar banza ke wai wai Allah shi gafarta mana kaga wannan ba don Allah suka yi ba shi yasa Allah ke cewa za su ce rabbana absarna wa sami'ina sai suka ce farji'ina na amal salihan ya ubangiji abinda muke nema a mana alfarma menene alhurmarku me kuke so a muku kamar in Allah ya saurari kamar sun in sun tambaya za a musu sai suka ce abinda muke so a mayar da mu ila darin duniya zuwa ga gidan duniya tunda a can gidan duniya ake salo haske na alkhairi a can ake salo imani a can ake yi to dan Allah Allah a mana alfarma a mana jin kai a ruwan a rangwamta mana ai kai arhamur rahimi ne ai kai ahkamul hakimi ne ai kai mai tausayi ne ya Allah tausaya mana a maida mu duniya ba a tambaye su da in kun je me za ku yi su suke surutun su na amal salihan za mu aiki na kwarai me ya sanya suka ce ai inna muqinuna kada aikana mun tabbatar wata haƙaƙina mu ne muka yi kowa sanin tabbas fiha a cikin wannan rayuwa anna wa'adaka haƙƙun cewa alƙawalinka na wuta ko aljanna gaskiya ce wani ka'uka haƙƙun kuma haɗuwa da kai ma gaskiya ce domin ai anan an ce musulmi abin da yake cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna anna aljannata haqqun wan nar haqqun wa liqa'uka haqqun ko ai mu tun a duniya aka ce mu yarda da wannan kuma mu faɗi wannan mai aikin mu ya gwada wannan su ba su yi aiki a nan duniya bisir da bai aka je lafiya suka ce mun gani mun san gaskiya ne a mai da duniya inna nuna tabbas mu masu yaƙini ne mun san haɗuwa da kai gaskiya ne magana da gaskiya ce malaka ce wa qad alimar rabbu ta'ala shi kuma Allah mai girma da buwaya tabbas ya riga ya sani minhum daga al'amuransu da ɗabi'unsu annahu yadda lamar yake lau a aduhum ila darin duniya idan da ma za a mayar da su gidan duniya la kanu kama kanu za su koma kamar yadda suke iskancin nan da suke ta kira su gaba inda za su kaje lahira ka dawo da kafirin da ya mutu kafiri duniya ka ce ya gyara kafirci shi ba zai gyara ba Allah ya san da wannan kamar yadda kanu kufara fiha kufara kamar da karanci a nan duniya kafire to inda da a dar su ma din nan kafiran za su koma yukadibuna bi ayati llahi za su gaba da ƙaryata ayoyin Allah wa yukhalifuna rusulahu za su gaba da saba ma manzannin Allah Allah ya ce haka suke sai Allah ke cewa walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى يكتوى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها دا من قدامة da mun ba kowa a duniya ya zama shiyayye to amma ba haka muka ga dama ba mashi'ar Allah ba ta kaddar haka ba Allah ya kaddara duniya ne a cikin tafaminkum kafirun wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum shi Allah ne mahalicin ku amma daga cikin ku akwai kafire akwai masu imani haka Allah ya tsara duniyar haka kuma za ta cigaba da tafiya duk iya wa'azin ka ba za ka maida ta mummune ba kamar yadda ka san duk iya kafircin ka da karfin kafircin da kuɗi da damar yi kuma ka ga ka maida ta kafire duka ta ba haka Allah ya yi ta kawai abin da za ka ma kanka kiyamun laili to kai ka zama cikin mumina Allah ya tsara akwai wata tawaga cincirin da mutane wakilan da magaran kuma da magarawa ne yan jihar da magaran ne su za su wakilci wannan jiha a jahannama kuma akwai wasu daga cikin nan su za su wakilci wannan jiha a aljanna
ka samu cikin siyasa yanzu kai ne za ka kokari wani ina za dole dai wakilin wuri ɗaya ne kai ko dai ka zama wakilin damagarawa a jahannama ko ka zama wakilin damagara a aljanna kuma wallahi da kaga aikin wani bukata yake ya zama mamba na wancan delegation da na yan wuta kuma da kudin shi yake ta yake ta kokari yana ta kai kawo ba dare ba rana ana wani bariya wallahi yana zama mamba a rubuta ni ana an uwa ne a mini kartin dindindin ta mambur ana in uwa ne Allah ka samu mana cikin yin aljanna da haka Allah ke ce haka tsarin ubangiji yake kamar yadda ubangiji ke a wata aya yana cewa walau sha'a rabbuka la'amana ولو شاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama ba so bane mashi'a ba- ba so bane ganin dama ne sai yayi abin da bai so kuma yayi abin da yake so da ubangijinka ya ga damar yin haka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a wallahi da duk wanda suke duniya gaba ɗaya sun zama musu imani to ba ubangiji ka ba kai tsara ba afa anta tukurihun nas kai za ka zo ka matsa ma kanka kana ɓata rai kana jin bakin ciki kana neman ka ka ga da cin abinci wai me ya sanya kaga ana bid'a kaga ana kafirci ka kyale su ka ci ka sha ka kwantar da hankalinka mai banna ya yi banna mai ibada ya ibada kai yi kokari zama cikin masu ibada gaskiya ne idan mutum ya ɗauko wuta da hayakin banna ga ya mushi Allah ya hana gobe ma ga ya mushi Allah ya hana in bai so koma inda zai raka shi karka Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana kuma kar kai kai amma wai maganar ya bari ko kada ya bari wani ba da muka bace Allah ya tsara wasu ba za su bari domin in wasu- duka in aka bari to ina alkawari ita wuta Allah ya halice ta bai wahice ya mata alkawari ta da alkawari canza alkawarin zai yi? tambaya za ce Allah ina alkawarin da muka yi da kai Allah zai ce babu shi ya fi girman a ce ina alkawari ce babu kamar yadda aljanna tambaya alkawarin ta za ta yi Allah ina mutane da kace za ka samu ita ma cika mata su kansu yan aljanna za ce ya Allah ka mana alkawalin aljanna a duniya ka ce mu yi sallah mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mun yi ka ce akwai aljanna ina take sai Allah ce hinta tilkal jannatul lati هذا ما توعدون لكل أواب ya ce حفيظ haza gata hin gata nan sai a gwada musu ita sai a ce tilkal jannatul lati nursu min ibadina man kana taqiya ita ce aljannar da muka muku alƙawalin gata gashi ku zo ku shiga ashe ga alƙawalin Allah bai tashi ba ku sai Allah ke ce afa anta tukurihun nasa hatta yakunu mu'mini zaka matsa ma kanka ne ka tilasta yi mutanen zama masu imani kar kai haka anan ba wa'azi aka ce kar kai ba a'a damuwa da bakin ciki na ana banna a ɗabi'a ka ta ɗan adam lalle in kaga ana banna zaka ji haushi a ranka amma kada wai wannan abin ya sa ka ka kasa ci ka kasa sha ka gaza zaman lahiya ka ce ka ai kaza ai kaza ko ka rika tunanin dan wani yana da arziki ko wata ƙasa ko wani gwamnati mai karfi sun huto sun yi tsari sun ce sai sun ga bayan duniya sai an daina addini ka ɗauka za su ci nasara ababawan Allah ai dan adam bai da wannan ikon Allah bai bar wannan ikon a hannun kowa ba karanta farkon suratul wannan mana furqan mana ai Allah bayan yayi godiya ga kanshi ya ce ya saukar da wannan littafi dan ya raba gaskiya daga ƙarya a- akan manzon shi dan ya zama to mai gargadi ga bayi ga halittu na duniya gaba daya sai Allah ya siffanta ma duniya kanshi sai ce alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira sai Allah wada babe guda biyar wanda ya fi kowa ya bambanta da kowa yace shi dai kadai yake da mallaka sabai da kasai duk wani in ka jina cewa yana da kaza da kaza ƙarya ce yake shi ma mallaka shi aka in dai a tsakankanin sama da ƙasa ya to akwai wanda ba tsakankanin sama da ƙasa ba babu shi to Allah ne kaɗai mai mulkin wannan wurin in ka juya cewa ai gausu yake da kaza kaza kyale shi da Allah da shi da gausu duka za a kasa turja'una fi ila Allah mai da ta za a yi zuwa ga Allah idan wani mutum ya ce maka biyar da Allah ba kyale shi sanda za a kashi gaban Allah ya fi kirda da Allah ran karka damu ka mishi wa'azi don ka samu lada duk ka gane duk wanda ya matsa ma duniya ya sa ran shi a duniya ya nemi duniya ko da addini ko da kafirci ko da iskanci ko ma da wani ringin ka ce kai duniya ka same ta kai yadda ka ga dama ba a duba wai a lahira ba a duniya sai ta rama ka taba ga wanda ya samu duniya ya ɗauka sama ba ta rama ba kalli manya-manya mutane da aka yi mana wanda da kana ta tamannau makarin hubil amsi a jiya kana gurin a ce kai ne su makalli gamal abdan nasar na misira ya yi abin da ya ga dama ya samu goyon baya da ɗaurin gindin turawa na duk duniya ta amince mishi in ya kashe ba a magana saboda yadda ake so yadda ake so yake yi wallahi idan ka yi zaune ka ce a kula da sallah sai ce a kamun ne ce a kula da sallah din yara yake neman ya mayar mana da kasa baya idan ya tare irin sai kai su ya daure ɗakin da zai ɗauki mutum goma sai sa mutum ɗari sai an sa mota ta danna ƙyauren za a kulle dan ɗan adam ba zai iya danna ƙyauren ba saboda gambun ko wannan kowai mutanen sun cika ɗakin sun matsi mota ce za ta matsa ta sama ɗaya junansu a sa kwaɗo a kulle zuwa da zahi ne zai kashe su su zukunye a nan ba a ƙara buɗe ɗaki zai kiyama ne idan suka ce a kawo musu ruwa sai a je gwalalo a kwalho a ce gashi idan aka bai kamza ce mana ya ce musu ina allan da kuke cewa shi yake da ikon komi ina yake mu gashi mai ikon mu jamal abdan nasar ya samu ina na haka aka ra'a gaya ma manya-manyan malamai idan da matarka ko yarka mace fa za ta zo ta ce an kama wani ni ya ce gare shi ko yar uwa ce gare shi ko uwa ce ko matar ce ko yake ce kanwa shi ce na zo gaida shi sai a ce mata to shi kenan kin zo gaida shi kika zo ganin shi sai a tattara irin wannan matan sai a daka barkono a ce su je su zauna a sashi a ruwa a ce su zauna tsirara su zauna su yi ta ihu sai sun mutu a haka wallahi radda zai mutuwa ana neman abin da inda a hada shi ma abin ya karsa yau kaman ba a yi shi ba idan da za ka je ka tarda shi a inda yake sanda ake daukar da shi ka ce mushi yaya mulkin ka ce wada za ku yi ka kalli kwanan nan kaddafi mai daraja ne in zai tahiya jiragen sama biyar kake bin shi bayan nashi duk inda ya je sai abin da ya ga dama shekara arba'in da biyu na mulki sai gashi ana jan gawa shi a ƙasa kaddara ya ran da yake dan shekara goma sha biyar ka buɗa mashi gaibi ya ga duniya ya ga mulkin da zai daraja da zai karshe ya ga karshen shi dan Allah in yana da zaɓi zai zaɓi wannan mulkin cewa zai a maida wani manomi in yi zamana ka gama mulkin duk duniya ta zanka a raka jan gawa ka ƙasa ba duniya ba take da iskancin irin waɗannan in kawa da lissahi nawa aka yi debi arian sharon yau shekara 20 ba hau mutuwa bai kawai kimune ya yi duniya a rasa gane a lahira yake shi gashi ba riɓe ya ba gashi kuma wannan lumwashi sai an mushi duk abin da ya tara da wanda yan wani suka tara ana ta kashewa a cikin asibiti bai mutu ba bai rayu ba kun san ko abin da irin sharaɗi ta wargazar da to ya yi wadda fiye da da kake zato shi yasa ba a ma Allah ganganci wannan kama kanka kiyamun laili ka zauna da Allah lafiya da karka damu dan wasu na banna damuwar ka ce irin ta ɗabi'a ta dan adam da Allah yake da tausayi amma wai ka ɗauka bannasa za ta taka ma alkhairi birki bai yiwa za ta hana addini bai yiwa kowa ya huto ce bai san addini huto ce kai huto ka ce kana san shi kai da iya kwanakin da Allah ya ɗaya ba ma sai kai iya abin da Allah ya ce kaci sai kaci iya rigar da Allah ya ce kasa sai kasa in za ka hau abin hawa sai ka hau in za ka yi gini mai tsada sai ka yi in za ka ji daɗi sai ka in za ka yi kiba sai ka yi in za ka yi walwala sai ka in za ka yi dariya sai ka yi taron waɗannan makiyan na duniya ba sa hana ka cimma wancan guri wannan da Allah tsara idan kuma Allah ya tsara akwai wata wuya da za ka yi wallahi ka yi kafirci ka raka zagin Allah duniya tana zubo ma kuɗi sai ka zama cikin bakin ciki kuma ba abin da zai ƙara ma sai bakin ciki akwai wanda Allah yake ba su kuɗi ya ɗora ma musu bakin ciki da wannan kuɗi kuɗin ne bakin cikin akwai wanda Allah zai ba shi talauci amma ya ɗora mashi mai farin ciki bai damuwa hankalin shi kwanci Allah ta'ala samu dace sai Allah ke cewa ni فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم نعم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون dan haka yake cewa wato bayan ya faɗi wanda yake cewa walakin alhaq walakin walakin alhaq qawli minni sai dai magana ta ta tabbata menene maganar Allah da yayi yace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle wallahi sai na cika aljanna wannan na cika wutar jahannama cikin mutane da aljannu kaga ashe akwai aljannu yan wuta akwai mutane yan wuta sai ta cika dankam ta cika da kafiran mutane da da kafiran aljannu waɗannan wannan nau'i guda biyu Allah zai cika wuta da su kuma babu inda za su bi su iya kautar da kansu babu wata dabara za su yi babu wurin tserewa babu wurin gudu dole ne sun yi wannan abin Allah ka tsare mu sai Allah ya ce fazuku idan suka shiga wuta sai a ce musu fazuku ku dandani azabal khulidi ku dandani azabar dawwama bima nasitum sakamakon watsi da kuka yi kun yi ma'amalci addini da ƙur'ani irin ma'amalan mai mantuwa ai ba mantuwa kuka yi ba ba shi ne ba ku yi ba banza ne kuka yi da abu to sakamakon wannan banza da maganar Allah banza da maganar manzan Allah ko kau da kan kuka bi ta duniya ko to kuma ku ɗanɗana azaba kalmar zuk ɗanɗana yanzu kan ashe wuta a kai su gaba ɗaya ne ake ɗanɗana musu azaba a hilin da suka nemi a musu ahuwa a wannan hilin za a musu wannan bala'i a ce ɗanɗana ne fa wannan shi kalmar zuk ba sha ba ne ɗanɗana ne kamar a dama hura ne sai a ce a baka a ɗan kwalho a ya ce shi nonon ya ko kuma a yi miya mai daɗi ga abinci sai a ce ɗanɗana gishiri kako shi kenan ɗanɗano kai yanzu sai a ce a hukunta ka ce a kai kai ban da kai za a ci me ya sanya a ce ka ɗanɗana to ka ga ɗanɗana daban to shi ake kira zuk shi ya sanya idan an zo ana ma kafiri azaba kafin a kai sai a ce mai zuk innaka antal aziz innaka antal azizul karim ɗanɗani ɗanɗani ka ga ɗanɗana shi yasa bahaushe yake cewa in ka karanta alkur'ani ba da ce ba sai cewa na zuku ya kaza abin da ke ni ɗanɗana ƙur'anin kai ba ayar ta zamna kowace bin kanta da kai sauki kai kuce ya ɗanɗano ne da ta zamna ce kai bane ba ɗan tsugu ba ne ya sha ya ƙoshi ya ya har da ce kenan ko amma idan baka da ya ce ɗan tsugu ne ya ɗan ya dai ɗan da alƙur'ana mai bai san shi ba to shi ake kira kalmar zuku sai a ce musu fa zuku bima nasitu ku ɗanɗana azaba bima nasitu ai bi sababi kufrikum wa takdibikum sakamako ba'un ce ta sababi dalilin kafircewa ku ga Allah dalilin karyatawa ku ga manzon Allah shi ya sanya za ku ɗanɗani wannan azabai shi ya sanya za ku ɗanɗana ku yaba ma aya zaki kamar da yake cewa wannan la ya zuƙuna fiha bardan wala sharaba ba a ɗanɗana ba a ɗanɗana musu komai na sanyi idan an kai tsakiyar wuta la ya zuƙuna fiha bardan ko ɗanɗanan bardan sanyi ba a samu haka anan a wuta shi ɗan a ce a ɗan minti ɗaya wani iska ya buga ka ce wash ba shi bane ɗanɗana maka karen to ba a ɗanɗana la ya zuƙuna fiha bardan sai aka ce wala sharaba kuma ba a ɗanɗana musu wani abin sha domin su abin shan suna ne aka mashi na abin sha na 'yan wuta ba abin sha ba ne tun da abin sha ne wani mai kaya ka taɓa gada shan kaya ba hau dama ta kai ba irin kamar da za a ce a yi daman kaya a kaya ce da kamarin ta ya ce ha sha saboda wulakanci tun da ai wuta wurin da za a wulakanta ka ne duk abin da bai yi wa a ce kai kuma zai kayi shi kuma in ka ƙi kun bai yi ba kuma sai an yi gaya mini abin da biya yi ba aka ce sai an yi kaka za a yi wulakanta kake na za a yi ko da aka yi ce la ya dukuna fi ha bardan wala karaba babu abin da za a raka dura musu illa haniman illa hamiman wa ghassaqa illa haniman sai tarin ruwan zahi shi a cikin za su dawwama wa gasaka da ruwa na gi na gyambo ruwa ne na ƙurji mai wari aka dahwaye kabri baya haɗuwa ga warin tsiya ga ɗoyin tsiya ga rikin lafiya kuma shi ne za a sha illa hamiman waga saƙa ya ka ce jaza a jaza'an wifaqa wannan sakamako ne cikakke na ɓannar da suka yi sai mai kuma innahum kanu la yarjuna hisaba saboda su layar juna hisaba ba ta tsoron hisabi domin kalmar yarju tana zuwa da tsoro tana zuwa da kwadai wani lokaci akan cewa yarju kaza yana tsoron kaza yarju kaza yana kwadan kaza duka tana gama kenan ba sa tsoron hisabi ba sa kwadayin rahamar Allah duka wannan ba sa yi sai me ya faru anan wa kadhabu bi ayatina kidhaba sai suka karyata ayoyin mu kizaban matukar karyatawa ba wai wata karyata ne sauki ba kafin ta zo ma sun karyata sai Allah ke cewa wa kullu shay'in asaynahu mu kuma kitaba kowane abu mun kidaddage shi kitaban mun rubuce shi sai kuma mi fadhuqu falan nazidakum illa ya ce da ku adaba dandana azaba falan nabi da kun tabbas babu abin da zai raka karuwa akan ku illa azaban sai azaba wannan da kuke gana muku ba a kai ba jahannama ba a hanya ne wannan daga kame ne ba a je ba gidan kasa ko komisariya ba a je ba daga kame ne ba a je ba shi asalin gidan kasa ba a ma je ba yan sanda titi ne yanzu na saka muka kai ka sare tun anan kana ce an gama da kai ce a a a ai mu ban ma koyi ba tausayin ka ba miki duk wannan abin a ce kwarai bari ka bari ka fitar da wanda ba su tausayi wai wannan masu tausayin ne sai Allah ke cewa anan inna nasinakum inna Allah ke cewa lalle mu nasinakum mu ma za mu bar ku. kaga sai aka mu- a- a- a- gaya musu irin abin da suka yi ai ba manciya suka yi ba yadda kuka yi haka muka mu mu'amalar da kuka ma alqur'ani irin mu'amala ce ta mai mantuwa shi ma Allah sai ya muku sakamako irin abin da kuka yi kamar da yadda yake cewa wato innahum yakiduna kaida wa akidu kaida ai ga Allah bai ba kaidi amma tunda suka yi sai aka maida musu Allahu yasta'zi bihim me sanya sun ma sun yi istihza'i sai Allah musu ni aka maida musu wa yamkuruna wa yamkuruna Allah yana makirci bai yi amma me yasa aka daidai irin abin da suka aka suka yi sai aka rama a irin wannan jinsi in ba haka ba ai Allah bai mantuwa mantuwa irin wadda ka sani irin wanda za a yi ce kai wani ya aka yi kaza kace wallahi na manta waya ta a ce ko Allah bai irin wannan amma annabawa suna irin wannan mantuwa na'am mutane kowaye da mutane na kirki da wadanda suna irin wannan mantuwa ina za mu gano haka annabi musa da khidir sun yi tafiya ko da yushau suna tafiya suka je suka kwanta a wani ya ce kamuna abin kalacin mu atina gada ana laƙin laƙin da min saboda na zan kada ya ce a ra'aita iz a قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت
kaga fa الحوت inni nasitu na mance kihim annabi yana manto ko ban bai mantuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah sai raka'a biyu sai ya sallame sai zure dai ne ce mishi ya manzon Allah an rage sallah ne ce a yace to ko in ku ba rage sallah ba kayan mantuwa ce ba ai ba ko daya yace an yi ko daya ya tambayi sahabbai waya haka ne ya ce suka ce kwarai raka a biyu ce muka yi mai manzo Allah ya ana sai manzo Allah yake ce mishi yake ce musu ni mutum ne kamar ku ina mantuwa in na mance ku tuna ni annaba tana yi ko ba su yi amma galibin mantuwa ta alkhairi wa yake sa ta shedan ka gane ko وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره wa imma yansiyannaka وإما ينسينك من الشيطان نزغ فاستعذ idan shaitan ya mantar بالله da kai kaga ashe mantuwa ana mantuwa ko ba a yi to amma shi Allah baya mantuwa la yudullu rabbi wala yansa ubangijinka ba abin da zai bace mishi saboda yawan abin wala yansa kuma baya mantuwa amma anan sai Allah yake cewa inna nasinakum mu ma za mu manta da ku ma'ana za mu bar ku cikin azaba ai taraku za mu bar ku fil azabi a cikin azaba kaman yanda kuka manta kamar yadda Allah ke cewa hal yanziruna illa ta'awilahu ba komi kafire suke jira ba sai tafsirin qur'ani me tafsirin qur'ani suke jira Allah ya ce a gaya musu kiya to yanzu wanda duk Allah ce karka yayi i yaki to abu bi yake albare yake jira fasara tafsirin abun me tafsirin abin ai Allah ce idan shamsu kuwilat to he ya ga shamsu kuwilat idan nujumun kadar ya gani wa idan jibalu fi ya gani wa idan isharu kadar ya gani to a lokacin ya ga na yi imani ce a da da da babu ba komai suke yi da su ka bai illa ta'wilahu sai wasara abinda aka gaya musu na alqur'ani yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da fasarar qur'ani zai zo kaga jahannama ga ta an zo da ita kaga aljanna an mata kawa kuma baka da rabo a ciki an buwa burtul jahimul ligawi na an ziga ta an bude ta ga halakakku fasar ta zo ko ta zo ba a lokacin a ce ga wuta yanzu ma kayyace ko baka yi ko ba gane ba sihirin ne dimuwa ce yace a a wannan yaqini ne yaqulul ladina nasuhu min qablu sai waɗanda suka manta da alkur'ani a nan me suka yi tarakuhu min qabl suka ki aiki da shi da gangan su da kai da kan zaka dina ta inda za gane ba mantewa bace ta sun manta irin wanda dan adam yake yi a a bari ne sai ka dace qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi tabbas kwa mandannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya me gaskiya suke ni qur'ani da hadisi sun zo da gaskiya yace fa hallana min shafa'a ko za mu samu wani mai ceto fa ya shafa ula da dan ya cete mu in suka raza sai auna raddu ko kuma a maida mu duniya fa na amal gairar ladhi kunna na amal me aiki ba irin wanda muka yi ba Allah ce ina ya a ce masa kada khasuru an ku zafu ai ku kanku ma kun zama asara aya nan kasuwa ce kake ta zama ta zama asara ko ka saro mangwara ya ribe ya rika cewa wallahi da ya asara mangwaran shi gaba daya da aka yi gobara wani wallahi kantin shi ya kone ya yi asara an yi hori gonar wani ta kone ya yi asara a nan nan ba wannan mace kai din ne ka zama asara kai din kanka ne ka zama asara yadda horin ka ne ake nan nan gobara ka ce ake kai ne kake ciya gobara ka sai a ce kadi khasuru an fusa an fusa wa dalla anhum ma karo da duk abin da suke iftira'i na ƙarya wanda zai cece mu wanda zai yi kaza sai abin ya ɓace musu ya ɓoye baya yarda ma a ganshi shehu da zai yi ceto babu shi waye da zai ceto babu shi waye da zai ceto babu shi waye da zai ɗauke ka babu shi wanda zai ma Allah magana babu shi wanda zai yi su buga ɗinka babu shi yanzu ga kan ra'ayi aini kai ne a gaban Allah ba ka da wanda inda za ka je sai an kai ka an gane ku da aka yi Allah ke cewa a nan ba ubangiji ke cewa a nan inna nasina ku mu ma za mu barku a cikin azaba fa zuku azabar khuldi da ku dandana azabar dawama ba azabar da za a fita ba azabar da za a dawama me ya sanya za ku dawama bi sababi kufri ko saboda kafircin ku wa takdibikum da karyatawar da kuka yi ma ayoyin Allah ku dandana azabar dawama bima kuntum ta'maluna sakamakon aikin da kuka yi da haka anan ya kamata mu dakata saboda ayoyin da suke tahowa sakamakon wanda shi kuma yayin imani da ayoyin Allah da Qur'ani da annabawa da Allah a nan duniya wannan sakamako da muka faɗi na mutumin da ya karyata ayoyi ya karyata Allah ya karyata manzannin shi a duniya ga sakamakon shi wa yake fata irin sakamakon ya same shi Allah tsare mu to yanzu sakamakon da zai zo in Allah kai mu sati lafiya shi kuma sakamakon da ni da kai za mu fata ne Allah ta'ala samu na ciki amma sai mu shirya da aiki ne ake samun shi ba surutu ba ne ake a ce a ai mu ne ka ajiye gebe ka ce a hawo yau da mu hake dama mu alis na ka ce ba ya ce maka alis na ka ce ba aiki he wanda suka yi aiki ba sunna ake kallo ba to da aka da ka zama alis sunna din akwai sunna amma ka kana a halin gungun duniya in ka ka duka ba karatu bane kake in kai ka zamna ba karatu bane kake kai ba karatu ba kake ba wurin ka gama karatu kamar kai ne professor duk duniya kai ba inda zaka je wurin wani kai karatu ba ka saurari karatu mana ba in ka ji kana wannan tsogobi ne kake kana ce an yi kaza an yi kaza kuma wata musiba ba yanzu gaba ɗaya ma labarin ya koma wasu sun koma wai ahli sunna suke zagi ai wannan sunna ta ƙarya ce sunna ta wasu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh